بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء wannan babin zai bayani akan a iya a ɗaga hannu idan liman ya ɗaga hannunsa a yayin addu'a, ko kuma idan ana roƙon ruwa a iya ɗaga hannu saboda roƙon ruwa. Amma a nan abinda nake so in faɗakar da ‘yan uwa shi ne, Allah tabaraka wa ta'ala shi yake da fadala, kuma shi yake da komai, yana rarrabawa ne. saboda ba wanda zai iya ɗauke komai nasa a nan abinda nake nufi Allah tabaraka wata'ala ya girmama sama cewa idan za a yi addu'a a ɗaga hannu sama Allah ya girmama ka'aba ya ce idan za a yi sallah a dube ta wannan sunansa girmamawa ba sama ke karɓar addu'a ba ba Ka'aba ke karɓar sallah ba girmamawa ce kuma Allah yana raba girmansa ga wanda yake so kuma ka iya cewa ma ya raba girmansa ga dukkan abin da ya halitta amma idan baka natsu ba a cikin wannan kogin ko wannan baban sai ka ce to Allah ai cewa ai wala karkar ramna bani adam eh wannan magana ce ta daban girmamawa ce ta daban girmamawa ce wacce babu girmamawa irinta saboda me bani adam sifarsa a ko kuma shine wanda aka halici annabi muhammad da sifarsa wannan shine girman nasa da darajarsa ta daban har ma su malamai masu tsananin son annabi suna ganin ai wannan abin da yasa Allah ya faɗi wannan saboda in ka ɗauka ɗauki ɗan adam yana tafiya ko yana tsaye ba abin da za ka gani sai Muhammadu kan nasa minjaye ne ƙirjinsa hasaɓe ne cikinsa minjaye ne ƙafafuwansa dungun dalle Muhammadu ba ya samu ba? to wannan shine la'allallah daga cikin sirrin da yasa Allah yake banci ɗan adam da cewa wala karramna bani adam da sauran abubuwa da yawa ba a wannan muke magana ba amma idan ana addu'a ana magana ɗaga hannu ya kasu kaso uku ba wanda annabi bai yi ba ba wanda ba a ruwaito ba ya shimfiɗa hannunsa ya buɗe hannunsa ya ɗaga hannunsa haka ya ɗaga hannunsa haka duk ba wanda annabi bai yi ba yawwa to amma idan ana magana sha da fari idan ana roƙon Allah ruwa ba a yin haka sai dai ai haka yawwa sai dai ai haka liman yayi haka mamuma sai haka قال أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت أنس, أنس بن مالك قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية هلك العيال هلك الناس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى فأتى الرجل إلى نبي الله فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق قال أيوب أيوب يبكي دان سليمان حدثني أبو بكر أبو بكر يا زنتدني آه دان أبي أويس ya karɓo daga Sulaiman ɗan Bilal ya ce Yahya ya ce ɗan Sa'id na ji Anas ɗan Malik ya ce wani mutum balaraban ƙauye ya zo wato mutanen jeji kamar yadda jiya na tunatar da mu in aka ce a arabiyu ana nufin balaraban ƙauye ne amma al'arabiyu shine balarabe to wannan an ƙara fito da shi rajulun wani mutum a arabiyun ba ƙauye min ahalil badiyata daga mutanen jeji ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah ya zo yawmal ta ranar juma'a fa qala sai ce ya rasulullah ya manzon Allah halakatil mashiyatu dabbobi sun halaka halakal iyalu iyalai sun halaka halakan nasu mutane sun halaka maza Allah ka roƙa mana ruwa rashin ruwa ne ya sa wa'annan ababen maza Allah sallama sai ya ɗaga hannunsa ya da'u yana roƙon Allah ruwa warafa nasu mutane suka ɗaga aidiyahum hannayensu ma'ahu tare da shi ya da'u suna addu'a wannan za ka ga idan ka taho yadda imamul bukhari ya jero wa'annan hadisai zai nuna maka cewa an yi roƙon ruwa a madina ba so ɗaya ba so biyu ba an yi kala-kala saboda haka yake kawo maka abubuwan iri-iri amma dai mahama ya min amrin akwai ijabar da Allah yake bai wa annabi wacce sunanta mu'ujiza kamar yadda jiya na tunatar da mu cewa mu'ujiza ce a roƙi abu a ba da abin kuma a san da ake so ko kuma ka ce yanzu yanzu wannan wata daraja ce ta daban abin da yasa nace wata daraja ce ta daban annabi Musa ya roƙi Allah a halaka masa fir'auna da mutanensa aka ce to an yarda daga nan zuwa shekara arba'in ayan an sa masa to kuma da ya gode sai aka ce to an dawo da shi kusa da ya gode sai aka ce an ƙara dawo da shi kusa da ya gode sai aka ce to ku je ka shirya maza ka tattara da mutanen ku tafi yanzu a yi abin to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda jiya na tunatar da mu cewa ka roƙi abu a ansa maka wannan na kowa da kowa ne wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an wannan na kowa da kowa ne amma daga cikin bayin Allah akwai waɗanda Allah yake ba su ko su roƙe shi ya ba su su zamanto mujabu na da'wa Allah ne zai ba su ko su roƙi Allah ya ba su duk abin da suka roƙi Allah ya yarda yayi yawwa a cikin sahabban manzon Allah akwai waɗanda suke haka suke idan ba ku manta ba karatun da muka yi na baya an bibbiyo wajen ire-irensu da yawa kamar yadda na tunatar da mu cewa wannan girmamawa ce ta Allah idan Allah ya girmama bawa da wannan ya rage masa ya faɗa ko ya ƙi faɗa jiya na tuna mana akwai wanda suka tambayi shehu ibrahim aka makalla mu mutane idan malamai muka je addu'a sai mu ga ana ta jan abubuwa da yawa ana ta jan abubuwa da yawa to amma kai idan aka zo addu'a haka aka ce akar maka muna sa ai mana addu'a kan kaza in kai haka kawai sai ka shafa sai Shehu Ibrahim ya ce ai ni abinda Allah ya yi mun shine duk abinda ba zai yi ba ba zai kawo man shi ba abinda ya yadda zai yi shi zai turo man sai a zo wajena a ce in gaya wa Allah kaza to dama na son zai kawai sai ce Allah ai musu to kaga wannan wani matsayi ne Allah ke baiwa bayin bawa daga cikin bayinsa kamar yadda na gaya mana cewa a cikin tafiye-tafiye da yake na neman yardar Allah na bauta wa Allah da yada addinin Allah ya je wani gari ana cewa da shi kankan a ƙasar Ghana yake cewa saƙaniyar latifu na hawa kankan warrabu a atani makama kunkun ya ce Allah ya ja ni zuwa garin kankan a nan ne na dace da yaddarsa duk abin da na roƙi Allah a yi shi za a yi to wannan matsayi ne Allah yake baiwa mutum ko yake baiwa bawa kuma na tunatar da mu jiya cewa duk abin da ya zamanto mu'ujiza ne ga annabi ya halitta ya zamanto karama ga mabiyin wannan annabin don shi wali yana samun albarkar annabinsa ne kamar yadda kowane mai sani dukkan annabawa ba wanda ba waliyai a ƙarƙashinsa dukkansu to shi kenan an gama wannan tsala sai ya ce fama kharajna da annabi ya daga ya roki Allah ya roki Allah ba mu fita min almasjid daga masallaci ba hatta mu tsirna har sai da aka yi mana ruwa fama zilla numqaru ruwan kuma bai yanke ba hatta kanatil jumu'atul ukhra har sai da wata juma'a ta zagayo fa atar rajul sai wannan mutumin ya zo ila nabi sallallahu alaihi wasallam wajen manzon Allah fa qala sai ya ce ya rasulullah ya manzon Allah bashiqal musafiru matafiya fa sun tsinke sun ƙare ba wani wanda yake zowa baƙo ba mai iya fita harkar tafiya ta yanke kwata-kwata to a tsarin rayuwar duniya idan aka ce tafiya ta yanke to alkhairi ya karanta yawwa domin Allah tabaraka wa ta'ala yadda ya halicci mutane yadda ya halicci gurare a cikin waccan ayar da yake cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wannan ayar abu uku take koya mana cewa duk nau'in dan adam ba wanda ya halice sai Allah ba baba bane ba baba bane kuma kala ɗaya ne kawai fenti ne ya saba maganan ta fito yanzu idan aka ce an yi dizayin ɗin gida architect ɗaya ne ya yi dizayin ɗin gidan kuma the same abin da ake so two bedroom ko three bedroom ko four bedroom ko waye waye waye dai architect ɗaya ne ya yi amma gidajen sun kai biliyan akwai ko inci ɗaya a samu canji ba za a samu ba wannan shi yasa kaga idan ɗan china yana malaria ɗan afirka yana malaria allura ɗaya za a yi musu warki inda ba ba ɗaya ba ne to da sai a ce maganin farar fata daban maganin baƙar fata daban to fenti ne kawai ikhtilafu alwanikum kawai fenti ne wannan gidan an ce white house an yi masa farin fenti wannan kuma an masa ja wannan an masa bulu wannan an masa baki amma duk the same abin da ke nan shi ne nan kuma ya sanya ku shu'uban wa qaba'ila gida gida unguwa unguwa local gamman local gamman jiha jiha ƙasa ƙasa yankin duniya yankin duniya yana sane da hikimarsa alkhairin da ke cikin wannan gidan babu shi a wannan gidan kaga ashe akwai buƙatar wannan gidan tunda yana da alkhairi wannan ma yana da alkhairi to wannan gidan ya saba da wannan gidan wannan ma ya saba da wannan wannan unguwar tana da alkhairin da wannan unguwar ba ta da shi idan wannan unguwar ta saba da wannan unguwar wannan unguwar ta saba da wannan unguwar sai a samu canjin alkhairai wannan local government din akwai abin da Allah ya aje a ce waccan local government ba ta da shi to idan aka samu canjin sanayya sai alkhairin ya bazu haka nan jiha haka nan ƙasa haka nan yankin duniya to saboda haka idan aka ce tafiya ta yanke wa ɗan adam to rashi da rashin abun hannu da rashin ci gaba ya same shi arzikin Allah ya ci ya sa shi ne ko ina famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur to sai wanne Ah, saboda haka bashiqal musafiru wa muni at-tariqu hanya an hana abita hana bin hanya nan kala uku ne wannan shine wanda aka faɗa cewa rashin ruwa rashin abin da za a ci shine ya gallabi mutane na biyu hanya za ta kasa biyuwa idan ramu sun yawa ruwa ya zo ya rarake ta na uku idan ya zama akwai 'yan fashi a ciki ko azzalimai to wannan hanya sai ta zamanto an hana abi hanyar ba za a iya bi ba kamar yadda yanzu ƙasar nan akwai hanyoyi da yawa waɗanda an haƙura da bin su to wannan hadisi yan uwa mu duba akwai abin da ake so a koya mana na farko kun ga wannan mutum ba ƙauye ne aka ce balarabe ne na ƙauye ya zo da ya zo ba shi kaɗai ba ne a ariyar amma me yake faruwa mutane suna cikin fari ana cikin wahala ba wanda ya wa annabi magana an lura da wannan magana sai da balaraben nan ya zo to nan abu biyu ne sai ka ce na ɗaya in ma saboda tarbiyyar da Allah ya yi wa sahabbai ba sa iya tambayar annabi saboda kada su yi su'ul adabi ba sa iya tambayar annabi saboda kada a ga ko tawaye za su yi saboda haka kowa sai ya shu sai da wannan balaraban ƙauyen ya zo wanda bai samu saiti irin nasu ba shi yasa ya iya tambayar annabi abu na biyu da wannan hadisin yake nuna mana yana nuna mana cewa a zaman tare ya kamata a samu mutanen da suke tunane a kan rayuwar al'umma idan aka ga abin da yake ba daidai ba waɗannan su iya yin magana amma na tunatar da mu cewa in za a yi magana a kai magana inda za ta yi amfani amma kai magana inda ba za ta yi amfani ba bata lokaci ne Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun saboda haka wannan hadisi yana nuna mana cewa in al'umma tana tare to a samu masu nazari abin da yake na ci baya ne a samu wanda za su yi kokari a gusar da shi al'ummar da za ta yi ƙoƙari ta rinka jawo wa a ‘yar uwarta alkhairi kamar yadda yanzu wannan balaraban ya jawo wa mutane alkhairi ba don shi ba da haka za a yi ta zama Allah shi kaɗai ya san me za a yi وقال الأويسي وقال وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر جعفر محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع انسا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه حتى رايت بياض ابطيه وقال الاويسي ويسيتي حدثني محمد بن جعفر محمد بن جعفر يا شيء دامن يا كبو دغ يحيى بن سعيد ده شريك su su biyu sun ji Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗaga hannunsa yayin roƙon ruwa hatta ra'aitu bayada ibtai har sai da naga farin hamuttarsa wannan kaga da ji wannan za ga cewa shi nau'i na kaya babu ruwan musulunci da shi abinda kawai musulunci yake magana wa libasu taqwa zalika khair libasu taqwa ma'ana dukiya suturar da ka ɗinka ta kuɗin halal to wannan ita tafi addini ba ya da ruwa akan kayan mutane to in ba haka ba ai kaga ba za a ce annabi ya fito ya ɗaga hannu har an ga farin hamurtarsa ba wannan ya danganta yanayin kayan da ake sawa a lokacin mun san su larabawa a kafin a samu yalwa magana ce ta ɗaura kwarjalle da ya fashi tagguwa da waye da waye sai daga baya lokacin da aka soma mu'amala da ƙasashe na farisa da rome da sauran ƙasashen duniya to lokacin ne aka soma samun wannan wayewar a musulunci kamar yadda na faɗa ba ruwansa da wannan abin da yake magana kawai al'aura a rufe al'aura galiziya da kuma wacce take hafifiya ma'ana daga gwiwa zuwa cibiya shine muhimmi idan misalin mutum ya rufe daga gwiwarsa zuwa cibiyarsa to in yayi sallah sallarsa ta yi amma da zai sallah Uh, in ya rufe daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa to in yayi sallah ba wani abu ba singileti to ya aikata makaruhi amma sallarsa ta yi maganar ta fito sallarsa ta yi to amma kuma idan aka samu yalwa to khuzu zinatakum inda kulli masjid abin da ya sa musulunci baya so ya shiga shi Allah ba da sutura yake duba kallon mutane ba saboda Allah ba mutum ba ne kuma ba jikinsu yake kallo ba me yake kallo zukatansu to amma su mutane su ne sutura take gabansu idan kai mutum ne kana cikin mutane to ka sa sutura darajar ka ta farko a wajen mutane suturar da ka sa saboda haka masu hikima suke cewa ci abin da kake so amma sa abin da suke so magana ta fito ci abin da kake so amma sa abin da suke so saboda idan ka sa abin da kake so ba abin da suke so ba shan bamban za a yi na taɓa ba da misali a nan na ce yanzu misalin da aka ce ni ne liman a nan sai zan fito sallar juma'a sai na sa shed da trouser na fito kai ba hula to ai kaga kaga wani zai ce neman ko lafiya dai eh to to to ka gani to sa abin da suke so saboda ka sa masu jamfa da wando da riga da alkyabba ka yi babban naɗi ka riƙe sanda shikenan ka fito shikenan to in dai bahaushe ne wannan ka ci shi goro ya yi daidai ya ga liman to amma yanzu idan misalin america ka je za ka yi limanci america ka sa wannan ba ɗauka hotonka za a yi ta yi ba ka zama wani abu ka zama kayan tarihi ka zama kayan tarihi limamin in ka gan shi ya zo shadda trouser zai sa maka ko kulla ba zai sa maka ba ya zo ya tsaya kuma ya hau mumbari shi zai yi hudubar kuma a yi sallah kuma sunanta karɓaɓɓen sallah a wajen Allah. to kaga ashe musulunci ba ruwansa da kayan mutane yawwa babu raf'il imami yadaihi fil istisqa'i wannan babu zai bayani idan liman yana neman sha da fari to ya daga hannayensa حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وابن ابي عدين عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض عبطيه الحديث حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار يا ذن تدمو حدثنا يحيى يحيى ذن تدمو وابن أبي عدي ده ابن أبي عدي عن سعيد يا كبو دقى سعيد عن قتادة يا كبو دقى قتادة يا كبو دقى أنس دم مالك يتي مزالة سلسلما يا كسنشي لا يرفع يديه بايا دقى هننسا fi shayin a cikin wani abu min du'a'ihi daga addu'arsa illa fil istisqa'i sai dai idan sha da fari ne wa innahu yarfau mazalla yana daga hannunsa hatta yura bayadu ibtai har sai an ga farin hamutarsa to shi sha'anin sahabbai wato kowane sahabi yana faɗar abin da ya sani ne yawwa saboda haka iya abin da ya sani abin da zai faɗa kenan to in ka ɗauka kai aiki da shi yayi yayi daidai yayi daidai idan kuma wani ya ga wa- wani abu ba wannan ba shi ma ya faɗa shi ma yayi daidai shi yasa imamul mazhab imamu na maliki da sarki mansur ya so a sa muwadda ta imamu na maliki ita ce kamar constitution da duk musulmin duniya za su aiki da shi sai ce a a a a ranka dai ka ai haka a batta saboda sahabban annabi suna da yawa sun ji hadisai da yawa daga annabi sun fantsama ana can ana aiki da su wanda ni ban ji ba to kaga wannan shine adalci eh to kaga wannan sahabi shi ya faɗi abin da ya sani amma akwai hadisai da dama waɗanda suka zo a, idan ma akwai wanda ya zo wajen manzo Allah yana son annabi ya masa addu'a annabi ya daga hannu ya ce annabi ban ga ka daga hannu ba annabi ya daga hannu ya daga hannun yadda yake so to ba shikenan ba to kaga dai ala ayi halin abin da na faɗa ɗazun shine sama an girmama ta cewa ita ce alƙiblar addu'a amma ba ita ke ansar addu'an ba ko ba sai lalle ilalla an daga hannu Allah zai karbi addu'a ba to ai wani lokaci ba za a iya daga hannun ba ka gani ko kila saboda rashin lafiya ko kila saboda ana cin wani hali kawai sai dai ai magana da Allah da zuciya harshen ma kila ba zai iya motsawa ba sai dai zuciya da ita za a yi magana da Allah in harshe zai iya motsa za a iya magana da Allah da da harshe a gaya masa kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza in ba zai yiwu ba sai a gaya masa da zuciya to anan nake son in faɗakar da 'yan uwa wani abu wato su faƙihai suna cewa an karhanta wanda yake jin larabci ya yi addu'a da hausa an ga- an fahimta? to, to wannan fa mu mu gane cewa fa karhantawa aka ce an yi ga wanda yake jin larabcin to wanda larabcinsa bai kai ya kawo ba yanzu kamata idan zan yi addu'a da hau- da da zan roƙi Allah ai kaga da Hausa zan roƙi Allah eh ai da da Hausa zan roƙi Allah tunda shi zan fi gaya wa Allah me na- me nake so Allah ya san me nake so amma da harshe na zan fi gaya masa da Hausa Allah kaza nake so ai man kaza ai man kaza Allah to to to wannan babu karhanci a ciki eh amma idan mutum ya zamanto ah, larabcin ya ya zauna da gindinsa to ana son a yi da larabci eh babu ma yuqalu idza umtirat baban abinda za a faɗa idan aka yi ruwa ma'ana idan ah, ana ruwan sama me ya kamata a faɗa wa qala ibnu abbasin kasayyibin al-mataru wa qala ghayruhu saba wa asaba yasubu ah, abdullahi ibn abbas ya ce kamar allah yadda yake cewa ka sayyibin wato sayyibin mina sama'i wato ruwan da ya zo daga sama ai almatsar ruwa wa ƙala ghairuhu waninsa ya faɗi cewa saba daga saba ne wa asaba ya subu idan ruwa ya zubo حدثنا محمد وهو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم ابن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا حدثنا محمد محمد هذا تدم وهو ابن مقاتل شيني واتو محمد أي مقاتل نكي نبي وابو الحسن ابو الحسن شيما المروزي قال شي ابو الحسن المروزي ياتي اخبرنا عبد الله عبد الله يا شهيد امنا قال ياتي اخبرنا عبيد الله عبيد الله يا يا شهيد امنا النافع يا كربو daga nafi'u an القاسم يا كربو daga qasim آه، ابن محمد ام محمد an aisha ta ya karbo daga aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah tsira da aminci tabbata gare shi kana ya kasance idara al matara idan ya ga ruwa zai taho ma'ana idan gari yana rugugi ana walƙiya alama za a yi ruwa ƙala sai manzo Allah ya ce sayyiban nafi'an Allah ya sa ruwa ne mai amfani Allah ya sa ruwa ne mai yawa mai amfani abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya ga wannan yake addu'a saboda akwai wata- wasu mutanen da aka haɗo masa hadarin bala'i sai suka ce aridun mumtiruna suka ce wannan wannan ai ai hadari yau za mu sha ruwa ashe balbalin bala'i ne aka sako musu da shi to to saboda haka annabi idan ya ga hadari to sai ce sayyiban nafi'an Allah ya sa ruwa ne mai yawa mai amfani yawa to shine babu man tamattara fil matri hatta yatahadara ala lihyatayhi babe kenan taman- man tamattara wanda ya shiga cikin ruwa hatta ya tahadara ala lihyatai har yana gangarowa ga gemunsa حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني انس بن مالك قال اصابت الناس سنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعه قام اعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا ان يسقينا قال فرفع رسول الله يديه وما في السماء قزعة قال فثار فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيتي قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سا حتى سال الوادي وادي قناة شهرا قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود آه حدثنا محمد محمد يا ذا انتدموا قال يا اخبرنا عبد الله عبد الله يا زن يا زن تدمو يا شيدا منا قال اخبرنا العوزائي عوزائي يا شيدا منا قال يا حدثنا اسحاق اسحاق يا زن تدمو آه ابن عبد الله بن عبد الله بن ابي طلحه بن ابي طلحه الانصاري قال يا حدثني انس بن مالك انس بن مالك يا زن تدني قال اصابت الناس السنه اصابت السنه الناس shekara ta fari ta samu mutane ala ahadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa baina rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya khutub yana khutuba alal minbari abi samun bari yawmal jumu'ah ranar juma'a fa qama arabiyyu sai wani balarabe ya tashi fa qala sai ya ce ya rasulullah ya manzo Allah halakal malu dukiyoyin mutane fa sun halaka waje al'iyalu iyalai fa suna cikin yunwa fadu'ullah lana ka roƙa mana Allah an ya tsiya na yi shayar da mu ƙala ya ce fara fa'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam dai sai manzo Allah ya daga hannayensa wa ma fi sama'i qaza'atun babu wani girgije ko alamar girgije qaza'a shine irin dan Allah tsalli na giragizai din nan ƙanana to ko irin su babu kale ce fasara sahabun sai sahabai suka rinka tahowa suna tahowa kamar turo su ake yi amsalul jibali kai ka ce duwar watsu ne suna ta tahowa suna haɗuwa da junansu sun malam yanzil an an min barihi manzo Allah bai sauko daga membarinsa ba hatta ra'aitul matara sai da na ga ruwan sama ya tahadaru ala lihiyatihi lihiyatihi yana zubowa ƙarƙashin gemunsa ruwan yana zubowa daga sama yana har yana yana ya samu kan annabi yana zuwa karkashin gemunsa kala famutanna sai aka yi mana ruwa yauma na zalika wannan yinin aka yini ana ruwa aka kwana ana ruwa wafil gadi gobe ma haka wa min ba'dil gadi haka jibi gata wallazi yalihi ila haddai ranar juma'a da ta zo ana ta ruwa kwana bakwai ana ruwa faƙama zalika al'arabi wannan balaraben da sai ya sake tashi aw rajulun ghairuhu ko kuma wani balaraben ƙauyen irinsa ya sake tashi faƙala sai ce ya rasulullah manzon Allah ta haddama bina'u gini fa ya fa rushe gine-ginen mutane fa sun rushe wagari kalmalu dukiyoyin mutane fa sun nitse fad'ullah lana ka roƙa mana Allah wannan ruwan Allah ya ɗauke mana shi yayi mana yawa fara fara rasulullah sallallahu alaihi wasallam dai sai manzo Allah ya daga hannunsa wa qala sai ce Allahumma ya ubangijin mu Allah hawalaina haka annabi ya dinga yi hawalaina Allah gefen mu la alaina haka to duk inda ya bi to kamar yana kamar wata wuka ce a hannunsa yake ture su giragizan sai suke darewa suke yin baya suke darewa suke yin baya har da ya haka din nan ma'ana ya zagaye duk garin madina gefen madina ba dai madina ba to duk ruwan giragizan sai suka ja baya suka ja baya garin madina aka batta kai ka ce kilili aka yi mata ga gari kana hangowa can ana ta shata ta ruwa amma garin madina ko ɗigo ɗaya sai rana hawalaina wala alaina kala fama ja'ala yushiru abinda manzon Allah ya zama yana nunawa ba inda yake nuna bai da ita hannunsa ila nahiyatin wata nahiya min as-sama'i daga sama illa ta fara da fati ta yayi hatta saratul madinatu har madina ta zamanto fi mislil jaubati irin gurin da za a ce nan ruwa can ba ruwa ka san akwai damana takan yi wani abu a nan kano sai a ce an yi ruwa a nan kofar mata amma gwammaja babu ruwa to ga sama ɗaya kuma allah ɗaya to me yadda yake so ne to shi ne misilil jawbati ya zamanto ya zamanto kamar abin tsalli tsalli ne ruwan sai madina ita zamanto ba a ruwa amma gefenta ana ruwa hatta salal wadi har kwarin ya cika wadi qanat wadi qanat sai da ya dinga gudanar da ruwa shaharan wata ɗaya yana ruwa yana gudu kamar misalin a ce kwarin gogau ko mani wani gurin da ruwa yake bi a ce wata ya yi ruwan yana gudu yana wucewa saboda abin da ya taru na ruwa misali falam ya je ahadun ba wanda zai zo min nahiyatin daga wajen madina illa haddasa bil jawd sai ya yi bayanin wannan ruwan kai mun sha ruwa ai mu kaza kaza kaza kaza kaza amma ga madina garin madina kuma ya samu lafiya tsaf komai ya tafi daidai babu idza habbatir rihu wannan babin zai bayanin idan iska ya taso to wannan kafin mu nisa idan ruwa ya taho hadari ya harhaɗo addu'ar da ake son a yi sai a ce sayyiban nafi'an Allah ya sa zaman ruwa ne mai yawa mai amfani to kaga wannan ita ce addu'ar in an ga hadari wannan yana daga cikin tsari na musulunci duk abin da zai taso to akwai addu'ar da za a yi eh wanda kuma in wannan yana nuna wani abu yana nuna yawan ambaton Allah yana da muhimmanci a tare da bayin Allah eh shi yasa za ka ga ambatan Allah shi ba ya da iyaka duk ibada tana da iyaka to banda ambatan Allah akwai lokacin da ba za a iya ibada ba yanzu idan mutum bai da alwala zai yi sallah to amma idan mutum bai da alwala ba zai albanci Allah ba zai ambaci Allah kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yadhkurullaha fi jami'i ahyani manzo Allah yana ambatan Allah a cikin dukkan lokutansa eh saboda mumini baya da wadata ga barin ambatan Allah eh حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم آه حدثني سعيد بن أبي مريم آه سعيد بن أبي مريم يا ذا امتد مو قال يتي أخبرنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر يا ذا امتد مو يتي حميد ya zantar da mu annahu sami'a anasan yace ya ji sayyidi anas ya kula yana cewa kanatur rihu shadidatu idan iska mai tsanani idza habbat idan iska mai tsanani ta taso urifa zalika fi wajen rasulullah sallallahu alaihi sai aga alamar tashin hankali a tare da annabi ma'ana sai aga ya damu in dai iska ya taso mai karfi to sai aga hankalinsa ya tashi saboda bai san wani irin iska ba ne saboda iska akwai waɗanda su an halakar da su da iska ne eh to kuma wannan yana in yana nuna wani abu yana nuna wanda ya san Allah shi yake jin tsoron Allah eh wanda ya san Allah shi yake jin tsoron Allah amma wanda bai san Allah ba sai ta wasa da da abin da yake so eh ai mamaki ne a ce mutum wai yana da ilimin ma'arifa kuma ba zai ji tsoron Allah ba kai ka san wannan shine tantagariyar rashin sanin Allah eh wasa da Allah shine tantagariyar rashin sanin Allah kwarai kuwa akwai wata hikaya malam Abdulkadir uh, Show Ibrahim ya zo Lagos dan masani ne yake gaya mana ita da ya zo Legas akwai wani mutum bai rabe ne, yassa ta je ta yi ilimin likita a Ingila. Ina ya Allah babu Allah sai ta kamu da hauka. Aka yi maganin, aka yi maganin ta kasa warkewa. Cikin almajiran Shehu Ibrahim, Shehu Sanin Awal Allah ji kansa sai ya ɗauke ta. Shi ma ya yi iya abin da zai ya kaza, sai ce to akwai babansa. ya je gaya wa shehu ibrahim shehu ibrahim ya ce a zo da ita aka zo da ita da ubanta da yarinyar da uwarta ya ce ka gaya musu abin da nake so sharaɗi za ta warke yanzu yanzu nan amma sai in za ta musulunta sai shi ubanta ya ce a gaya wa shehu ibrahim in dai ta warke da ita da shi da uwarta da danginsu duk za su musulunta Shehu Ibrahim ya mata addu'a ta warke suka kwana kamar bakwai suka tabbatar da cewa duk ba ta da wata matsala. Da aka zo sai wannan mutum ya yi tunani ya ce, "A'a, to wannan malami ai kamata in kawo shi gidana." Ya je ya ɗauko Shehu Ibrahim. To da yake ‘yan Legas ne, ba sa son gwamnati ta ƙwace ziyafar Shehu Ibrahim. ta kwace bashi masauki sai suka fito da shehu ibrahim ta inda su yan legas su suka san yadda za su kawai su yi masaukinsa a gwamnati ba abin da yake ɓoyuwa wajenta labari to shehu ibrahim ya zo yana garin nan yana garin nan ya aka yi kuwa yana ina eh to dai yanzu dai yana dai garin nan dai to sai aka ba da umarni lalle lalle a binciko inda yake da aka binciko sai aika aika minista uku to da dan masani a ciki su je su gaya wa shehu ibrahim shugaban kasa ya ne masu sani da zuwa kuma kaza kaza kaza an samu labari ne to aka ya kamata a zo a gaishe shi to da aka zo kujera ce guda biyu a ɗakin shehu ibrahim sai gado minista biyu suka zauna akan kujera biyu minista ba zai zauna ƙasa ba sai zauna kan gadon shehu ibrahim to ƴan uwa sai shehu ibrahim ya ga hankalinsu ya tashi an yi wa kamar an yi su'ul adabi shehu ibrahim da ya ga hankalinsu ya tashi sai ce a fassara wa ƴan uwa abin da yake son ya faɗa akwai an yi wani abu a wani gari wasu yara ne guda biyu to da iyayensu a garin akwai bakin rafi akwai jeji kuma jejin akwai zakuna to yaran sai suka fito iyayensu ba sani ba to da aka yi jim jim ba a gansu ba sai aka ce su hanafa sai aka ce to a bi su to da suka tafi yaran sai suka ga zaki da suka ga zaki sai suka je suka kama wasa da shi sai wannan ya hau kan zaki yana wasa da kunnuwansa sai zakanya ta ce yanzu kai sarkin daji kai za ka bari yara su rinka wasa da kai ya ce ai ba su san mu ba ne ba su san mu ba ne to ana nan sai iyayen su wajen nema sai suka hango su suna kan zakonya ai da suka girka a guje ya ce to kin ga waɗanda suka san mu ba abin da zai sa a saba wa Allah sai rashin sanin Allah kawai ita ke nan magana ɗaya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah